wanda ya daidai da tara ga watan tara shekara ta 2021 miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na 82 za mu tashi darasi na 83 haka ne na na kun yi shiru haka daya da shida za mu tashi darasi na 87 kenan za mu tashi babi na 413 hadisi na 916 inda malai yace babu shu'umi fil faras har yau malai yace babu ne da zai magana akan ashu'um kan bidiyo har yau shine ba yake yace ce shu'uman a ce wanda ai shu'uma wani shu'umi ne to amma shi da hauje da yace wani shu'umi ne me yake nufi maraji ko haka ne malai haru ko baka taba a ce wani shu'umi ne ba bawo mara jiko mara jin magana abin da ya wuce gona da iri a rika ganin abu kamar ya fi karfin kokolwarsa yana yin sa kamar magic to na fahimta ثم يأتي حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أمك من تابع أي أتكلم مجانا دعاك نا مجانين wato tanti har maganar safar muni kuma gashi Allah ya kawo mu cikin watan safar din saboda zuwa wannan lokacin kamar yadda na gaya muku a baya ba a aure mutum ba zai aure ba saboda wai ba a arziki ba a kaza ba a kaza a watan safar wannan duk canji ne shi za na Aisha Allah ya kara mata yadda ya zamto idan aure kama za ta aurar da wani daga cikin waɗanda ta rika ma ba ta aurar da su sai a safar don ta rusa ne wannan al'adar ta maguzanci kuma irin ta na gaya muku satin da ya gabata irin wannan salon Sheikh Usman dan Fodiyo ya wajen rushe al'adar ne Larab gana saboda ba ta yi ranar Larab gana ba a wanki kwata kwata ya ɗebi kayan sa ya ba almajirin sa yake je wanke ba a rafi kuma kun san su tafiya ake kan rafi a wanki ya tafi hanya wani gani ya ce ya yake ba nan ne ba ni kaya in masa wanki yace koma baka san yau Laraba ba Larab gana ya dawo yana zuwa ya ce malam ai wani ne ya dawo da ni jiji to canja hanya ya kuma canja hanya ya bi wani gurin yana bi suka ci karo da wani yace ina za ka yace na ganka da kayan wanki yace wanki za ni waye sa ka yace malam ne ya tura shi yace kuma kun manta yau na rabgana ne ba a wanki to dama abinda wa hace da mutane kowa ya ji a gari aka tattaro aka tawo gurin Sheikh Usman dan Bobiyo ana zuwa yace dama wannan gabar yake so a zo mutane duk su gane cewa wannan abin da aka yi wa tambaya akai akrama kallahu ayo laraba yace to me ce da larabar sai ya hau bayani shi sa an karanta littafin sa wato raddul ashab min juwikil awham littafin dan bodiyo ne mai kyau kamar yadda wato yayi bayanai sosai dangane da dawo da mutane daga kan al'adu da ta'adu da maguzanci cewa a daina wannan abubuwa abubuwan da mutane suke riyawa na jin cewa abubuwa ne masu kyau to duk ba masu kyau bane kamar wannan larabgana din la ranar laraba din nan za ga a ɗebo ruwan rijiya nawa bakwai ko ko kun tuna a samu allura da ko kuma wato korama guda bakwai ko kogi guda bakwai ba an zala lahu bi hamin sultan gaba ɗaya shi da wani asali an fahimta da kyau ko wallahu musta'an wa alayhi tukuna to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da kyau shi da annabi yake la adwa wala iyarata wala hamata wala safar ba wani zancen wata cuta da za ta tashi da kanta ya tsalle ta kama wani ba tare da sanin Allah ba haka nan canfi irin wannan ba shi da wani tushe a addini sannan ita ma mujiya da ake tamba da mutum ya fito ya ci karo da ita yau ba sa'a ita ma annabi ya rushe ta sannan haka watan safar yace da kuke canfawa kuna cewa ba a aure a safar wani aiki alkhairi duk ba a yi a safar shi ma duk annabi alaihi salatu wassalam wato ya rusa ba shi da asali wayannan abubuwa saboda aka ga canfi sai mun yi da gaske mun kula wajen wato yaƙar zuciyar mu saboda wani irin al'amari ne da za ga kusan kowa yana da irin nasa amma wanda Allah ya taimaka kuma to za ga shi kuma wato yana cikin wani yanayi da duk lokacin da ya ji wannan tamfi ne zai kokari ya kaude da abin da ake so idan ka ji cewa wannan matsalar canji ce to kawai ko da kana itikadin wannan abin to ka kauce ma shine abin da ake so an fahimta da kyau ko to shine yake haddathana isma'ilu qala haddathani malik an ibn shahab an hamza an karbo daga hamza wa salim da kuma salim ibnu abdullahi ibnu umar radiyallahu anhuma da wannan bawa Allah da Hamza da Salim Maula Abi Huzaifa ba Salim ba Maula Abi Huzaifa ba Salim bai kawai wannan guda biyun duk ƴaƴan Abdullahi bin Umar ne ƴaƴan jikokin Sayyidina Umar ne ana Abdullahi bin Umar an karbo daga Abdullahi dan Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzo tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi قال يتي الشوم في المر في الدار والمرأة والفرس shi tamfi mafi yayawancin mutane suna tamfa suna yin tamfin su ne dangane da abin da ya shafi gida da mace da kuma doki kuma idan kai rashin sa'a mutum ya fara tamfa waɗannan abubuwa ukun ko in ba rabuwa ya da jiwo ko ba zai zauna lafiya ba haka ne duk lokacin da mutum ya fara tamfa wato gidan da yake ciki duk wani abu da zai zo ya ce ai gidan ne to da matsala wallahi za ga duk ayin da zai akai a komo ba zai gamsu ba sai ya bar gidan ko ya je ko ya tashi ya sa ayan haya ya koma wani ko abin da ya kama da wannan wanda za mu zo mu ji nan gaba idan ka samu patient mara lafiya ne irin wannan matsalar to da kanje shawarar da zaka baki ya bar gurin kawai babu yadda zaka yi in ba haka ba zai zauna cikin wato otuwashi ne ɗaya kan ɗaya an fahimta da kyau ko to shine yace wal mar'ati da mace ita ma mace haka ɗabi'a ta take da mutum ya zo ya fara wannan zancen cewa ai kaza kaza kaza kaza yawwa mai fara kafa ce wannan ko mai baka kafa daga lokacin da ya fara wannan magana cewa ai ya auro mai baka kafa yana ta wannan bayanan to ka sani cewa ba zai zauna lafiya ba idan ba rabuwa da matan nan ba bai taɓa zama lafiya ba domin ya riga ya canfa ta kun fahimta da kyau ku amma wani zancen mace mai fara kaba da baka kaba ma anzal Allah bi halin sunna waye ga ma cewa baka kaba da fara kaba wani kaza kaza ba ka da wannan karatu kun fahimta da kyau ku saboda haka to da ya san bayan na abubuwan wal faransu ko da shi idan ya zo ya hawo kaini ya ga ya ki tafiya wani zai lallabo ya ce masa ai jifan sa akai ya fada kan dokin to da akwai ire-iren wayannan abubuwan waɗanda al'amura ne waɗanda sai an yi da gaske ba shi da wani tushe an fahimta da kyau ko to shine yake akimu fiddari wal mar'ati wal faras shi wato tamfi ana yin sa ne dangane da abin da ya shafi gida da mace da kuma wato doki wani hadisin kamar da malai ya kawo yake shad ne an fahimta da kyau ko yawa amma akwai ruwayar da take ingantacciya da take cewa in kana shi umu fi shay'in ففي الدار وترام زيانا قبا حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أنا أبي هازم نعم أنا أبي هازم ابن دينار عن سهل ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال النبي يقول إن كان يشوم في شيء إما هر akwai wani abu da za a ce yana da shi umanci ko tanti to fa fil mar'ati abinda mutane suka bi canfi a kan zaji ne wato sun fi dangane da wasi shine wanda zai ce fara kafa ce ko kuma tauraruwa ka bata dace da tasa ba oho wannan duk wani karatu ne da ma anzala Allah biha min sultan wai tauraruwa ka ce bata dace da tasa ba ko a ce ba ai ya sunan ka wani ita ga ya sunan ta wanda ila ai ba ku haɗe ba dole zai ka nemo ka je ka nemo mai suna wanci akwai wanda na sani haka ya rika wannan jan wahalar shi dole zai ne suna wanda yake so ya rike bai aure ba kuwa daga karshe ko bai aure mai wannan sunan ba wata inda ya aura ko yanzu yayan su uku ko hudu ba kaga wanda wani karatu ne da ba an zara lawo biya mizun da an fahimta da kyau ku yawwa saboda haka canfi na mata mutane suna yi wal faransu ko doki doki ne zai zo kuma wani lokacin fa shi da zai iya dokin ba hawa ya ya takura shi ya ki tafiya sai a ce wai kaza kaza kaza ko bai iya ba kawai wal maskan ko gida kun san cewa akwai mutanen da in gida na kallon arewa ko haya ko siya ba za su siya ba akwai nau'in mutanen in dai yana kallon arewa arewa ba wai dakunan ciki ba za su iya haƙuri idan ɗaki yana kallon arewa amma idan har gidan yana kallon arewa to ba za su iya ba wannan canfi ne gida yana kallon arewa waye shekara shiya kwarai kuwa in dai kofar gidan ta kalla arewa to ba za a siya ba an canfa shi saboda wasu dalilai kaza kaza to shine shi umancin da annabi yake faɗa ire-iren wayannan wal maskani da gida mutum ya canfa an fahimta da kyau ko wannan banda Imamul Bukhari a cikin Adabul Mufrad to lallai malam mai al-musannaf Ibn Abi Shayba ya fitar Imam Muslim ma ya fitar da shi haka Ibn Majah da Imam Dawi a cikin Sharhul Ma'ani al-Athar da muskilul asad din duka biyu duka ya fitar da su da haka ga sai a kiyaye kenan shi sa wannan kamar da muka faɗa ai abin da ake nufi asaru ma yake sha'amun nasu bihi mafi yawa abin da mutane suke canfa su su ne wayannan amma wannan su akwai wasu abubuwan ma daban an fahimta da kyau ko ko a ce dan kabila kaza in ya dan kabila kaza kaza ne shi ma canfi ne eh mun yi wannan magana cewa mutum ya ci karo da mujiya ko kuturu tun satin da ya gabata shi ma wannan tanti ne haddathana ubaydullah ibn sa'id yani aba qudama qala haddathana bishr ibn umar az-zahrani eh fika ne wanda yake ya rasa shekara ta 207 farkon karni na uku shekara ta 207 shi wannan bawan Allah qala yace haddathana ikrima bin ammar al-ishaq ibn abdullah ibn abi talha kenan shi ma suka ne ana anas bin malik kala an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake kala rajul wani mutum ya faɗa ka gama bulil lil majhul kenan wani mutum da aka kawo majhul ne anan ba gane waye ba amma malik ya yi ruwaya daga yaya ibnu sa'id yace ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa dhakara dara wato sukunaha wal adadu kathirun wal mal wafir akwai ɗaya ruwaya da ta zo da wannan wato magana to amma ba za mu ji wannan ne yace ya rasulullah inna kunna fi darin kathirun fiha adaduna yanzu gura annabi yace ya bai kira Allah muna cikin wani gida da wato kathirun fiha adaduna muna da yawa a cikin gidan wa kasrat fiha amwaluna abun nufi ya da muka zauna a nan gidan muka rika hayayyafa ba za ku ji yadda abin yake muka yi ta hayayyafa sannan dukiyar mu sai ta haɓaka fata hawanna ila darin ukhra sai muka tashi muka koma wani gidan daban fa qalla fiha adaduna wa qallat fiha amwaluna muna komawa wancan gidan sai ya'yan mu suka rika mutuwa kuɗin mu yayi ƙasa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raddiha sai annabi ya ce to ku bar gidan au da uwa ko ku bar gidan kwata kwata kawai wai ya ganima gidan ne bai karbe ku ba shi ne na biya muku ta a farko na ce in mutum ya samu irin wannan cutar to daga ƙarshe fashin ɗinka ne kai da yake neman kawusulin ɗinka kawai ka ce bar gidan in ba haka ba wallahi da kai da shi ba za ku huta ba kwarai kuwa saboda matsala ce da tauhidi wato canfi ya riga yi tauhidi to za a samu matsala amma idan tauhidi ya riga yi canfi tauhidin ne fara zama to ya ga mutum zai iya kore shi da wuri an fahimta da kyau ko yawwa ya kamata ka duba yanayin patient ɗin kai wani irin magani za ka bai akwai wanda in ka lura da cewa ya koshi da karatun da za ka ce da Allah ya da wannan abin duk kaza kaza ne ai komai wa arzai a rizqin yadillah ka huta ka ba shi magani amma ka fahimci wannan fa in ka kyale shi zai tafi gurin da za a ta karɓar kuɗin sa ce ai kaza aka yi mana a gidan da kaza da kaza sai ka ce to ka gaba wa Allah kana da ikon da zaka iya tashi eh to tashi je ka unguwar da kake so ka nemi gidan da kake so ka zauna anan tun da dai haya kake ko ma in ma gidan sai ne kana da wani gidan to ko ma can sai ga an zauna lafiya sai ka huta shi ma ya huta to ka ji abin da annabi ya gaya masa cewa wato kawai ya bar wannan gidan قال أبو عبد الله في إسناده نظر أبو عبد الله وكنا محمد بن إسماعيل البخاري يتي عن إسناد أكوي wato abin da ya kamata a duba amma dai in ka duba za ga cikin mishkatul masaje sun inganta hadisin ya inganta babi na 414 babu da idas babu da yake magana akan al-idas wasu na cewa al-idas bisi amma da ta bi zama afta ita ce al-idas bisi babu da yake magana akan atishawa dama kun gadi adab muke ta magana حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري أنا أبيه أم فهمت هذا شوكو؟ أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العتاس Allah madaukakin sarki yana son atishawa idan wata ruwaya da za ku ji ana faɗa cewa idan mutum yana cikin magana sai ya atishawa sai a ce gaskiya ne ko kuma wannan abun daidai ne to ba zan lawo jihamin sultan ba ta da wannan ba ta da tushe an fahimta da kyau ko yawwa wannan dai hadisin da muke biya shi za a ji kawai Allah yana sa a ci jawa wa yakrahu tasauba annan kuma yana kyamar wato hamba yana kyamar hamba to sai ce ne fa idza hadisa idan mutum ya ci jawa fa hamidallah yace alhamdulillah fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yusammitahu to haƙƙi ne akan duk musulmin da ya ji ya zanje shi wa amma ta kawo ba amma amma kuwa fa inna ma huwa min shaytan to daga shaytan take to kun ji abin da yasa ake kya Allah yake kyamar ta kenan saboda duk wanda ka ga da amma ɗayan hudu ne ko fiye da haka ko dai gajiya ko bacci ko ne ko yunwa ko ne ko kasala lalaci kenan ko duk wannan abubuwa ne ko da ba a so dukansu ko akwai wanda ake so ko to kaji mala har zai ce ko sha'awa yawwa to mala umar ya ce kai masu zai tsaye to an bayan da da kyau ko an gane to sai ya ce wa mata kawo ba fa inna ma huwa min shaytan fa la yurda hutu kai kokarin ture ka ita hatta hamma mastada a gurgurar iko ba a so ka sake ta duka kai kokarin yadda za ka iya matse ta sai za ka ala ha domin idan mutum ya ce ha bai ka min hoce dan sai sai dan ya ce ke da dariya domin ya baka aiki domin aikin sa ne ko bai da kyau ko yawa kana yin wannan sai ba sai sai ke da dariya ya ma dariya to dariya ma ba a so ki dan ya ma domin ado makiyinka ne kuma jama'atul ada ai ba su kuma haka bane wato an neman tsari take yi da cewa Allah ka tsare mu daga min jama'atul ada daga dariyan magauta to a cikin makiyanka gaba daya ko da yake dan ai ba zama da shi wanda yake kokarin kai ka wuta ai ya ga kowanne girma nan wani a duniya so yake kawai kai gaba ka samu kaza ba ba imanin da yake so ya kwace wani dukiya ce ba ya so ka samu a cikin makiyanka wani aure ne wata ce ba so ka aura a duk da zauki akan wanda zai kwace ma imani to mafi girman abokin kawa shine shedan to zai ma dariya to dai ma dariya ku sai annabi ya baka shawara cewa kai kokari ka tare banda Imam Bukhari wannan hadisin wasu malamai sun fitar an fitar da shi a cikin musannaf Ibn Hibban ya fitar da shi da Ibn Khuzaima da Imam Al-Hakim an fahimta da kyau ku sun fitar da shi shi imam al-hakim da lafazin cewa al-itas min Allah wa tasa'ub min ash-shaytan haka ya kawo cewa jawa daga Allah take amma ita wato hamma daga shaytan ne hadisi ne mai kyau kamar yadda muka ji sai ne ka duba irwaul galil da malam yayi wato fi a takrida hadisi badar sabil na mala albani ya kawo hadisi babu ma yaqulu ila hadisa babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya yi shawa sai za ka ce haddathana Musa an abi awana an hada an sa'id bin jubair an ibn abbas qala idza haditha ahadukum fa qala alhamdulillah idan ɗayan ku ya ci shawa sai ce alhamdulillah fa qala al malak sai malaika ya ce rabbil alamin ka ce alhamdulillah sai ce rabbil alamin godiya kala nawa ce kala nawa ce biyu kai ka ce uku au ka sako biyu da wace da wace ba haka nake nufi ba godiya da babbar taza gaba daya kala na wace to da wace da wace ba larabci za ku yi ba da hausa eh to wannan babbar tasha kenan na fahimta na yadda amma ba wannan nake nufi ba za mu zo kun mun gama suratul azab farkon suratul tabai za mu shiga ko yawa farkon suran za mu yi wasu bayanai za ka gane ba biyun bane mu banki haka yanzu biyu ne an fahimta da kyau ko to sai ce فإذا قال رب العالمين إذا يأتي رب العالمين قال الملك إذا متن يأتي جاء الحمد لله رب العالمين قال الملك في ملائكة يأتي رحمك الله كنت أن رواية أما ضعيف الإسناد إسناد أنت أقوي مجانا أكي أما سنكاوتني موقوفيا أما أقول تزو مرفوعيا an fahimta da kyau ko saboda haka an ka duba silsilatul hadisi da'ifa za ka ga hadisin bai inganta ba gaskiya za mu zo mu ji me ya inganta a faɗa idan an yi atishawa حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث فليقل الحمد لله idan ɗayan ku ya tijawa ya ce alhamdulillah bai za kala falyakun lahu akhuhu aw sahibu idan ya ce alhamdulillah din to dan uwansa ko abokinsa ya ce da shi shine akuhu au sahibuhu wato ana nufin wato wanda zai taimaka masa akan biyayyar Allah kenan shi ake kira sahibuhu din sai yace ne yarhamukallah sai yace da shi yarhamukallah yana wato Allah ya maka rahama ya ji kanka addu'a fa idan kana lahu yarhamukallah idan yace da shi yarhamukallah shi wanda aka yi aka ja aka gaya mar wannan wale kul zai ce ya hadika Allah wa yuslihu balak Allah ya shirya ka ya gyara bayanka wannan addu'a ce mai kyau kaga sai yana zuwa da ifrad da mufradi ko ba da jam'i ba za mu ji ruwaya da za ta zo da magana jam'i ya hadikum Allah wa yuslihu balakum to nan kuma sai zo da ya hadika Allah wa yuslihu balaka Allah ya shirye ka sannan kuma yayi ne ya gyara bayanka ashe idan aka ce Allah ya jire ka ba ana nufin a tacce bane kai da wannan kace Allah ya jire ka yace da a mace nake wannan masu injili kenan ba haka ake nufi ba Allah ya jire ka addu'a ce da muke so ma iyayen mu mata su rike ne kun su rika zagin yara haka albalarabe yake in kai abu yaro dan sai ya wuce ce ya hadika Allah ko Allah ya hadika haka maimakon shi ta gaya musu maganganu a ce dan kaza dan kaza wannan kalmomin yau da gobe sai yaro ya ce tu dole ka dauki irin kalmomin nan ka kai su gidanka an fahimta da kyau ku in ba haka ba kana ji kana gani za a rika tsumar yaro ana zagin sa ai ta faɗa maka kalmomi an fahimta dan mata sun fi kowa zaurin duka ai da gangan kamar yadda nake faɗa idan mace ta zo ma islamiyya yanzu ta ce ba an da ɗanta ko ƴarta sai ka tambaye ta ka ce tsakanin ki da Allah ke ba ki dukan sa to gara wannan ba koya maka karatu ya ce haka kawai dutse masa kike ko ba haka bane wani lokacin laifinka ne ba kawai zai huce a kan yaron to yanzu ba ta haka gaya wa haka na gaya wata baiwa Allah da ta wuce ce wata wani ta yi za ta kullum ce malama ta da ke ta sai su dan Allah tsakaninki da Allah sai ba kya dukansa ba kya dukanta ba ki koya mata komai ba kuma kuma nace ballanta na ƙarya take wallahi babu yadda za a yi malamin da yake koya ɗalibi karatu kullum sai ya da kar haba da Allah a hankali ba zai karɓi wannan ba kullum kamar mai tilawa ko mai wani a zakaru da bai wani wasa ai ba zai yi ba kai kuma ka karba bi za da iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi a shekarun baya idan yaro a masu irin shekaru namu da na sama da mu za ga in ka je gida ka faɗa amma kaza a makaranta ƙara ba za shi za muka tashi muka muka muka ba hanya ta dole amma yanzu za ga abin da 'ya'ya suke so shi ake yi eh haka yake ya kamata kaga a tuhume shi cewa ya aka yi haka to ya kamata da tawo ta fara tambaya malam wannan ya ce kullun sai an dake shi amma na tabbatar wani abu yake dan Allah ne kaga wace shi kenan ko amma ba da ta zo ta tuhumi malami ta ta shi aka kai shi ko da wano ai ko da wani ba kullum ake dukawa kai ba ma a duka da wani magani yake wayarwa sai na ce shi wanda aka kai da wani din shine mai duka to irin wayannan matsalolin za a go suna kokarin dannan an fahimta da kyau ku yawa malam Muhammad ya kamata a bincika dan na fara jin wata iska sabuwa yawa auke ka gano a shi to kaga kuwa ai ba zai yi ba ba ku da gurin kwana a nan sai yake to يهديك الله ويسلي بالكم قال أبو عبد الله أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث الذي يروي عن أبي سالم السمان wato mafi cancantar mafi tabbatuwar abin da aka rawaito a wannan babu shi ne wannan hadisin da muka karanta to ba Abu Dawud ya fitar da shi sannan wato wasu daga cikin malamai haka musannan shi ma ibnu abi shayba haka imam malik ya fitar da shi wannan hadisin an fahimta da kyau ko mun zo gaba ko to yaya to shi kenan babu tashmikul hadisi babu da yake magana babu na 416 da yake magana akan wato gaida mai atishawa حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري انا عبد الرحمن ابن زياد ابن انا ام الافريقي قال حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر زمن معاوية wato sun kasance mayaka ne wani lokaci za su yi yaki a zamanin sayyidina muawiya fa damma markabuna ila markabi abi ayyub al ansari fasara bi sai wato jirgin ruwan mu yaje ya hadu da jirgin ruwan su abu ayyub al ansari ne farin gida ba sunansa Khalid bin Zaid ko Khalid bin Zaid saboda haka sai ya hadu da kun ji fasara ta farko jirgin ruwan mu ya hadu da jirgin ruwan suwa to wato Abu Ayyub al-Ansari fasara ta biyu a'a sai jirgi zama ya hada mu da su Abu Ayyub al-Ansari a cikin jirgin ruwa daya kun fahimta haka malamai suka ce sai ce falan ma hadara ga dawuna yayin da aka kawo mana abinci na safe arsalna ilayhi sai muka aika bar ba ta na sai zo ba kale yake da autu muni wa ana sa'imun kun ga yake ni kuma azumi nake balan ya kulli buddun an ujibakum yace ba wani da makawa kuma an amsa muku da yasa ne an nisa ne to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuwa yace domin na ji annabi ya ce inna lil muslimi ala akhihi sittu khisalin wajiba lalle akwai wasu ta'adu halaye guda shida wanda suke wajibi ne akan kowanne musulmi ya kiyaye wa musulmi su in taraka min hashiyan fakar taraka haqqan wajiban da afihi alayhi shi wanda yake yin ɗaya daga cikin gidan nan to kabar wato wajibin da yake na wa dan uwanka a kanka ɗaya daga cikin guda shida wajibi ne wayan na uban guda shida ka amsa yusallimu alayhi idza laqiyahu in ta gamu da shi kai masa sallama wannan wajibi ne in ka hadu da dan uwanka kai masa sallama kun ga yin sallama shine wato ɗaya daga cikin wajiban kenan ɗaya kenan wajibahu idza da'ahu idan ya kira ka walima ko ta gayyata ta cin abinci wajibi ne ka hauka inde ba ta su bane an bayyana da kyau ko na biyu kenan sannan na uku wa yusammitahu idza hadisa sannan kuma ya gaida shi idan ya ci shawa wa ya'udahu idza marida amma ya gaida shi ya misali sai wani ya ci shawa sai wani yake sai yake sai wani yake mai yarhamukallah bayan ya ce alhamdulillah duk sai mun faɗa ko ya ɗauke mana ya ɗauke mana ba duk sai mun faɗa ba kun fahimta da kyau ko in kana buƙatar ladan da shi ke ƙoƙarin faɗa kai ba amma idan wani ya faɗa aka ce ya ɗauke fardu kifaya ne wa ya'udahu idza marida in ba shi da lafiya a je a gaishe shi wa ya'zuruhu idza mata idan ya mutu ka halalci jana'izarsa kace nan domin zuwa jana'iza ya fi zuwa gaisuwa bayan Allah kai abota da mutanen da sun ji mutuwar ka za su ajiye komai tafi jana'iza farai kuwa don wancan suka tafi gaisuwa ma tsegumi suka tafi mafi yawanci tsegumi ya zai zuwa amma da ya tafi jana'iza babban masoyi kenan domin zai je ya tsaya ya rike wa Allah ma jiya Allah ka yafe mar kai mar kaza can ko gaisuwa al'ada za ka ko ba haka bane yawwa kai kokari da ka jira zuwa da an gaya ma kai kokari ka nemi lokacin jana'iza a sunnar annabi ba a kamun jana'i cewa kai kaje kafin a gama hada shi kana gurin za a gama hada shi a fito da haka ake so wannan shi ne masoyi fa na gaske masoyin gaske saboda haka ya kamata mu lura da wayannan abubuwan wayan sahahu idan idan san sahahu sannan kuma ya masa wato ya masa nasiha idan ya nemi nasiha duk wanda ya zo nemi shawara ko nasiha a gurinka to lallai ka gaya wa gaskiya an fahimta da kyau ko wa qala sai yace ma ta dawo mazahika sai yace da shi kai kai ko ba za ka daina kakacin nan naka ba fa qala rajulu jazallahu aba ayyub al-ansari khairan Allah ya sakawa ai nan ne baki tsallake ba ko a na yi tsallake kuwa qala yace wa kana ma ana rajulun mazah a tare da mu akwai wani bawan Allah da yake mai yawan ban dariya mai kakaci يقول لرجل أصاب دعامنا جزاك الله خيرا وبرا yana gayawa sai ya gaya wani bawan Allah da wato asaba da amana an fahimta da kyau ko wato wanda wato ya haɗu da mu muka samu ya ci wannan abincin tare da mu sai ya ce ne jasallahu khairan wa baran Allah ya saka da alkhairi ya kuma ba da nagarta fa gabiba alaihi sai ya mar dariya shine fa gabiba alaihi abin nufi da ya matsamar sai ya rika sa shi fushi da ya matsamar yana ta tun da kakaci kaka akwai wanda zai zo ya ce ba wasa har ka ji ka kosa to sai ya ce mar wannan kakacin har sai da ya ji yayi fushi shine fa gabiba alaihi na asara alaihi lokacin da ya yawaita yi ban wasan da wasan yayi yawa sai sai ya fusata kuma فقال لي أبي أيوب كيف أبو أيوب ما ترى في رجل إذا قلت له جزا الله خيرا وبرا سوف gaskiya ya kamata a tsaya da karatun ko a jana ta uji kuma na ga alamar abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa ma tashi daga nan wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya zai mana babu tasmi tasmitul hadis alaikum salam to kai ana kula da karatu za ka tambaya na'am wannan abubuwan da na faɗa guda biyu na malam guda uku eh dama daga farko guda uku na ce na'am to to wanne da wanne guda uku ita ce zuciya
an fara to ya isa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk